إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan rana na? ban gyara a wannan rana ta tara ga watan ga watan biyar watan jimadul awwal hijira 1438 wanda ya daidai da ranar biyar ga watan biyu na 2017 miladiya don ci gaba da darasin wannan littafi na mai albarka sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake sallu kamar ra'aytumuni usalli wallafar shehun malami Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah yau za mu tashi gabar da za ta yi bayani akan as-sujud ba sai ya hakuri saboda yana fama da mura iska ne nan iskan da yake kadawa ne na yasa suke wannan za ta abin nan ɗin juya da takalli can za mu tashi a sujud gabar da take bayani akan sujuda mun kammala bayani akan ruku'i da dagowa daga ruku'i da daidaituwa a cikin ruku'i da wajabcin natsuwa a cikin ruku'i a darussan da suka gabata yau za mu tashi a sujud bayani akan sujuda wani ke sun makana sallallahu alaihi wasallama yukabbiru wa yahwi sajidan sannan ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallama bayan ya dago daga ruku'i ya miki tsaye ya daidaita ya natsu har ma ya karanta addu'o'in da muka karanta a satin da ya wuce yukabbiru sai ya yi kabbara bayan ya yi kabbara wa yahwi ila sujud sai kuma ya duka zuwa ga yin sujuda ai hawa wato ya yi ƙasa ya sunkuya ya duka wato domin ya yi sujuda wato da goshinsa ƙasa ya yi sujuda wa amara bi zalika almusi'u salati ko almusi'a salati yayi umurni ga wannan ga wannan da ya muna na sallarsa wato yayi sallah ya muna na ta har manzo Allah ya ce masa ya koma ya sake sallah a lokacin da ya tabbai manzo Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa domin ba zai iya yin wadda tafi wannan ba dan haka ya iya wa qala lahu sai manzo Allah ya ce masa la tutimmu salatun li ahadin sallah ba ta cika ga ɗayanku ga wani mutum minan nasi sallah ba ta cika ga wani mutum daga cikin mutane hatta ya ƙula sami allahu liman hamidahu har sai ya ce sami allahu liman hamidahu allah ya ji wannan da ya gode masa a lokacin da ya ɗago daga ruku'i hatta ya stawi ƙa'iman hatta ya stawi ya ƙa'iman har sai ya daidaita a tsaye sun ya ƙulu bayan ya daidaita tsaye sa'an nan sai ya ce Allahu Akbar sai ya yi kabbara sun ma yasjudu sa'an nan sai ya yi sagada hatta tatma'inna mafasiluhu har sai gabansa sun natsu wato a lokacin da ya sajada kaga anan sai manzo Allah ya nuna sallar ɗayan ku ba ta cika sai ya dago daga ruku'i ya daidaita tsaye bayan ya daidaita a tsaye kamar da muka yi bayani sai ya yi kabbara a lokacin da zai tafi ƙasa shine summa yaqulu Allahu akbar sai ya yi kabbara a lokacin da zai tafi ƙasa in ya yi kabbaran sai ya yi ƙasa summa yasjudu sannan sai ya yi sajada wannan hadisin kamar yana nuna mana sai ka yi kabbara sannan ka tafi ƙasa akwai kuma hadisan da suke nuna a za ka yi kabbaran ne a lokacin da kake tafiya ƙasa akwai hadisan da suka nuna wannan kana yin kabbara kana yi ƙasa kamin sautin kai ka tsaye dinke ka isa ƙasa amma wannan hadisi ya nuna sai ka yi kabbaran a tsaye sannan kai ƙasa to duk wannan an ruwayoyi ne wanda an samo su daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin duka sannan duk wanda mutum yayi ba a tuhumar sa da laifi yace hatta tatma inna mafasilahu har sai gabansa gaba ɗaya sun natsu haka manzo Allah ya umurce shi wa kana idza arada an yasjuda kabbara kuma manzo Allah ya kasance idan yayi nufin zai yi sajada yakan yi kabbara to idan ya tafi sajadan wa yujafi yadayhi an jambayhi sai ya nesantar da hannayensa daga haƙarƙarinsa ya buɗe hannuwansa haka baya haɗe su da haƙarƙarinsa yakan nesantar da hannayensa damatsan hannayensa daga haƙarƙarinsa ya buɗe haka summa yasjudu sa'annan sai ya yi sajada wancan hadisin na farko dawu abu dawud da hakim sun rawaito shi wannan kuma na biyu abu ya'ala ya rawaito shi a cikin musan ɗinsa da ibnu khuzaima wa kana ahyanan kuma ya kasance a wa'insu lokuta yarfa'u yadahu idza sajada manzo Allah yakan daga hannayensa sama a lokacin da zai yi sujuda ahyanan a wani lokaci ba a kowane lokaci ba ahyanan a wasu lokuta in zai tafi sujada yakan daga hannayensa mala ya lamba kasa lamba ta uku yace wanda ya rawaito shi an-nasa'i da daru qutni sannan kuma yace sun rawaito shi bi sanadaini sahihaini da sanadi biyu ingantattu yace wa qad ruwiya hadha ar-rafu an asharatin min as-sahaba an rawaito wannan daga hannu da manzo Allah yake yi daga wajen wato mutum goma daga cikin sahabbai wa zahaba ila mashru'iyyatihi jama'atun min as-salaf an samu jama'a cikin salaf sun tafi akan shar'antuwar daga hannu a lokacin da mutum zai tafi sujuda minhum cikin sahabban da suka aka rawaito wannan daga hannu daga wajensu akwai ibn umar wa ibn abbas wal hasan al basri wa tawus wa ibn abdul wa ibn tawus wa ibn wa ibn abdullah wa nafi' mawla ibn umar wa salim ibn ibnhu wal qasim ibn muhammad abdullah ibn dinar wa ata wa qala abd الرحمن bin mahdi abd الرحمن bin mahdi shi yace haza min as-sunnah wannan daga hannun yana daga sunna وعمل به إمام السنة أحمد بن حنبل إمام السنة شغباء السنة والجماعة أحمد بن حنبل شما ياي أيكي دوانا حديثا وطينا دقا عنه وهو قول وهو قول عن مالك وشافعي فأنا وانا قولي نيدا أكا رويتو لقى إمام مالك لكما إمام الشافعي ورك a lokacin da mutum zai tafi sujuda ya daga hannu manzo Allah yana yi ya tabbata manzo Allah yana yi matashiya ta gaba ce alkururu ila sujudi alal yadaini wato faduwa zuwa ga yin sujuda alal yadaini akan hannaye guda biyu wato a tafi da hannu ke dora hannaye akan hannaye a lokacin da mutum zai yi sajada yace wa kana yad'u yadahu alal ardi qabla rukbatayhi mallai yace kuma manzo Allah ya kasance yana dora hannayensa a ƙasa kafin guwawunsa kafin ya dora guwayoyinsa ya yi lamba kasa lamba ta hudu ya ce ibn kuzaima ya fitar da hadisin wadda da kutuni wal hakim imam hakim ya inganta shi wa faqahu zahabi imam zahabi ya yi muwafaqa da shi ya ce wa ma aradahu min al hadis la yasuf duk hadisin da ya ci karo da wannan hadisin to bai inganta ba in ji malam irin hadisan da suke nuna za a za a fara tafiya da gwiwa ne sannan hannu وقد قال به مالك yace da wannan imamu malik ya tafi وعن أحمد نحوه دقى إمام أحمد ما أقول كتام كتام وانا كما في التحقيق لابن الجوزي كما نزو أتكلم في التحقيق نا ابن الجوزي yace wa qad ruyal marzawi fi mas fi masaili imam marzawi ya rawaito wannan a cikin littafinsa a masail bi sanadin sahih da dogoro ingantacce an imam al-auza'i daga imam al-auza'i ala yace adraktu an-nasa yad'una aydiyahum qabla ruku qabla rukabi yace na na riski mutane yana nufin sahabbai ko in ce magabata wato suna dora hannayensu kafin gwiwoyinsu haka na ga magabata suna yi saboda haka wannan shine abin da wato ainihin malam ya kawo a nan ya ce maza Allah yakan dora hannayensa da farko sannan gwiwoyinsa ya ce wa kana ya amuru bizalika kuma ya kasance yana yin umarni da wannan shi maza Allah yana umarni a yi hakan fa yaqulu yana cewa idza sajada ahadukum fala yabruk fala yabruka fala yabruku kama yabruka al-ba'ir idan ɗayan ku zai yi sujuda to kada ya faɗi rubuk wato ya faɗi a gurfane kama ya burukul ba'ir kamar yadda raƙumi yake faɗuwa sai ce waliyada waliyada waliyada yadaihi qabla rukubatai lalle ya fara dora hannayensa kafin gwiwoyinsa wannan hadisin malin yayi lamba ta biyar lamba daga ƙasa yace Abu Dawud ya rawaito shi a wato Imam Tammam a cikin Al-Fawaid Imam Nasa'i a cikin As-Sughra wal Kubra duk sun rawaito shi kuma musawaratu jami'atul malik abdul aziz fi makka wato littafin da aka buga shi a jami'a ta abdul malik ibn abdul aziz a makka bi sanarin sai da dogoro wanda yake ingantacce wa sahahahu abdul haq imamu abdul haq ya ya inganta hadisin fil ahkam al kubra wa qala fi kitab at tahajjud a cikin littafin at tahajjud yace innahu ahsana innahu ahsanu isnadan min allazi qablahu wato wannan hadisin ya fi isnadi mai karfi fiye da wanda ya zo kafin shi ya'ani hadisu wa'in a cikin littafin sai yake ishara littafin sa kitabut tahajjud bayan ya kawo wancan da yace a tafi da gwiwa sai kuma ya kawo wannan sai to sai ce wannan yafi inganci yana nufin hadisin wa'il al-mu'aridu lahu wanda ya ci karo da wannan yace bal hadha bari dai wannan hadisin ma'a mukhalafatihi li hadha al-hadis tare da cewa wannan wancan hadisin na wa'il ya saba ma wannan wancan ya ce a tafi da gwiwa wannan kuma da hannu ya ce tare da cewa ya saba ma wannan wanda yake ya fi shi inganci ya ce kuma wallazi qablahu da wanda yake kafin shi da ya ce kuma la yasihu min qabl isnadi shi wancan din na wa'il ya ce bai inganta ba ta fuskar isnadinsa wa kazalika ya ce kuma haka abin yake mafi ma'anahu wato duk hadisin da ya zo da irin wannan ma'anar to bai inganta ba kama bayyantuhu fi da'ifa kamar na bayyana shi a cikin silsilatul ahadith da'ifa da kuma irwa'il ghalib yace wa alam kuma ka sani anna wajhu anna wajhu anna wajha mukhalafati mukhalafati al-ba'ir bi wada'il yadayni qabla rukubatayn wato wurin da aka samu sabani fuskar da aka samu sabani shine a saba ma raƙumi wato kar ayi yanda raƙumi yake yi bi wada'il yadayni qabla rukubatayn ta hanyar dora hannu kafin gwiwoyi to nan ne aka yi sabani yace huwa annal ba'ira yada'u awwalu ma yada'u rukbatayhi shi raqumi yakan dora farkon abin da yake dorawa shine gwiwoyinsa sai ce wa huma fi yadayhi wanda wa'annan gwiwoyin nasa su ne a wanda suke a hannayensa wato akan kafafunsa na gaba kaman gwiwoyin raqumi wato su ne misalin da suke su ne wato a hannunsa na gaba wato a kafafunsa na gaba kenan shi raqumi kafafuwan gaba yake dora to su ne a matsayin gwiwoyin mu a wajen mu كما في لسان العربي كما عند يزو أتكل لسان العرب لابن المنظور وغيره دوننسى من الكتب اللغة دقا وتلتتف اللغة وذكر بسره الطحاوي في مشكل الآثار إمام الطحاوي يا أبو تشئين وانا أتكل لتافن مشكل الآثار آه وشره معاني الآثار للتافن شره معاني الآثار وكذا إمام القاسم حكى إمام القاسم السرقسطي شما يا يا يا يا رويتوش رحمه الله تعالى يتشف إنه روى ko ruwaya fi gharibul hadis an rawaito hadisin a cikin littafin gharibul hadis bi sanadin sahih da dogoro ingantacce an abi huraira daga abi huraira annahu qala abu huraira yana cewa la yabrukanna ahadukum burukal ba'ir sharif kada ɗayan ku ya faɗi gurfanin rubuk kamar yadda wato gujajjen raƙumi yake faɗuwa rubuk da gwiwoyinsa alal imam yace al imam yace yana nufin Imam al-Qasim as-Sarqasti yace haza fi sujud wannan ana nufin a cikin sujuda yaqulu yana cewa la yarmi bi nafsihi ma'an kada ka jefar da kanka gaba daya da gwiwoyinka kama yaf'alu al-ba'iru sharid kamar yadda gujajjar raƙumi yake yi ghayr al-mutma'in al-muwatir wato banda baya tafiya a natsi da karfi yake faduwa rubuk haka walakin yanhatu mutma'innan yanhatu mutma'innan abinda ake so kai shine ka tafi ƙasa cikin natsuwa yada uyadaihi ka dora hannayenka sun marku bataihi sannan ka dora gwiwoyinka a hankali wa qad rawa fi hadha hadithun marfu'un mufassal yace kuma an rawaito akan wannan sigar hadisi wanda yake marfu'i zuwa ga manzon Allah wanda yake shi ya fassara a shi ya fassara abinda abinda ake nufi ka fara dora hannayenka akwai hadisin da zai fassara wani hadisin da muka karanta yace summa zakaral hadisul warid a alahu sai ya ambaci hadisin da muka karanta nan baya wani hadisi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'ir wal yada gani wal yada yadayhi qabla rukbatayhi kaga wannan hadisi shi ya fassara bayan manzo Allah ce karkai yanda raƙumi yake yi sai kuma ya fassara abinda za ka yi shine ka dora hannayenka sa'an nan ne gwiwoyinka yake kaga manzo Allah ya rawaito hadisi wanda ya fassara abin da ake nufi sai ya ce waqad aghraba ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya kawo magana abin mamaki don shi ibn al-qayyim yana da ra'ayin ka dora gwiwoyinka haka malaman Saudiya irin su Usaimin irin su Ibn Baz da sauransu duk su sun tafi akan ka fara dora gwiwoyinka sannan abin sun sun yi muwafaqa da ibn al-qayyim wato ibn al-qayyim ya kawo dalilai game da cewa gwiwoyi ya kamata su fara rigan tafiya sannan hannu shi ne anan maliki cewa ibn al-qayyim ya kawo wata bakuwar magana yace innahu kalamun la yaqil ibn al-qayyim fa qala ibn al-qayyim yake cewa cewa ka fara dora ka saba marakumi bayan an ce ka saba marakumi sannan kuma a ce fara dora hannu sannan gwiwa yace magana ce wadda hankali bai zai dauka ba dan rakumi hannu ke fara dorawa sannan me sannan gwiwa dan rakumi yana ganin kamar hannu yake sawa sai hannunsa na gaba ya zo sannan daga baya kama kuwar kenan in an ce ka saba masa to ya za ka yi ka saba masa kenan gwiwa ta fara zuwa sannan sannan hannu gwiwa ta fara zuwa kenan shine ka saba mara kuma kun ta kai karkai yanda rakumi yake kenan shi ko rakumi da hannu yake tafiya sannan kafa to kai ka saba ka tafi da kafa sannan sannan hannu an gane sannan suka ce kuma wajen sujada su ake a tafi gwiwa ta fara tafiya sannan hannu sannan goshi wajen ɗagowa goshi ya fara ɗagowa sannan hannu ya ɗago sannan gwiwa duk akan wannan ra'ayin mutanen maka suke da da shi kansa ibn al-qayyim wa yaraddu alaihi al-masadir allati asharna ma yace amma za mu yi masa wala ya'rifu magana da ya faɗa shi ibn al-qayyim yace wannan magana mutanen luga ba su san ta alhali kuma da zama ya yi ishara cewa an rawaito a cikin lisanin arab da kutubun lugha duk cewa abinda ake nufi ka saba ma raƙumi shine raƙumi yakan faɗi ne da hannu da gwiwoyinsa na gaba wanda su ne misalin gwiwoyi na kafa mu a wajen kan fahimta domin gwiwoyin raƙumi na gaba su ne mu kuma na kafa a wajen haka aka fassara a cikin misalin arab to shine nan malai yace to wannan maganan ahlul lugha ba su santa ba to sai malai yace a'a wa yuraddu alaihi al-masadir allati asharna ilayha yace masadir wurerayin da muka yi ishara zuwa gare su suna yin ibn al-qayyim raddi wa ghayriha kathira da kuma wurerai da yawa wanda ba wanda bamu kawo ba yace fal turaja sai ka je kai muraja'a wa qad basattu al-qawla fi zalika fi risalati ar-radd ala shaykh at-tuwajir yace na shimfida magana na yi magana da kyau sosai a inda na yi raddi wata risala da na yi wa shaykh at-tuwajiri raddi yace fa asa an tunshar yana fatan a yada wannan littafin to wannan shine abin da malam ya faɗa nan to amma nan auren malam shine yafi karfi yafi rinjaye akan na ibn al-qayyim da kuma na malaman saudiya saboda hadisin shi ya fassara kanshi dan su sai suka ce hadisin an samu itlaq wanda ya rawaito hadisin ne sai ya ce me sai ya ce wal yada yadayhi qabla rukbatayhi sai suka ce kamata ya ce wal yada rukbatayhi qabla yadayhi sai aka samu kuskure daga wajen mai ruwaya sai ya ce a ɗora hannu sannan gwiwa amma kamata ya a ce a ɗora gwiwa sannan wannan tawili ne a wanda suke so su yi mahadisi saboda haka abin da ya fi inganci shine mutum ya ɗora hannunsa sannan gwiwa ya fi ya fi ya fi inganci ya fi dalilai masu ƙarfi ga dukkan wanda ya faɗa da bincike akan wannan matsalar idan kai bincike sosai abin da binciken ka zai nuna maka hannu ya tafi sannan gwiwa shine abin da ya fi dacewa da ma'anar hadisi ina wadan gane wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa innal yadaini tasjudani kama yasjudu alwajh lalle hannuwa biyu sukan yi sujada kamar yadda fuska take yin sujada sai yace fa idza wada'a ahadukum wajhahu idan ɗayan ku zai dora goshin fuskarsa a ƙasa fal ya da ya dai to ya dora hannaye ya fara dora hannayensa sannan ya dora goshin wa idza rafa'a idan kuma zai dago fal yarfa'uhu ma to ya fara dago hannayensa sannan ya dago wasu abubuwa wanda za su biyo baya ibnu kuzaima da ahmad da hakim duk sun rawaito hadisi wa kana ya'tamidu ala kaffaihi kuma manzo Allah ya kasance yana dogara akan tafukansa wa yamsituhuma ya kuma shimfida su wa yadummu asabi'ahum asabi'ahum asabi'ahuma sannan ya hada yatsunsa baya ware yatsunsa a lokacin da zai yi sajada in ya dora hannunsa baya watse baya ware yatsunsa haka yake yake hada su da juna in yi sajada hada su yake wa yadummu asabi'ahum ويوجههما قبل القبلة فما هي فسكنت da yatsun su kalli alqibla ba haka yake musu ba sai wani abu haka a yatsun su ma daidaita su yake su ba su miƙe su kalli alqibla a hadisi imam bai hadiya ya rawaito shi da ibnu abi shayba sannan yace wa kana yaj'aluhuma hazwa mankibai kuma zalla ya kasance yana dora hannayensa wato daidai kafadunsa wa ahyanan a wasu lokuta kuma hazuwa uzunaihi yakan dora hannayensa a daidai kunnuwan wato su zo daidai kunnuwansa wani lokacin kuma daidai kafadunsa wa kana yumakkinu anfuhu yumakkinu anfahu wa jabhatahu min al-ard kuma zalla ya kasance yakan dora hancinsa da fuskarsa a ƙasa wato su ma wato su kwanta a ƙasa yakan dora hancinsa da kuma da kuma fuskarsa a ƙasa wannan hadisan duka Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito shi sun rawaito hadisin da goshi da hanci duk manzo Allah yana dora su a kasa wa qala ko manzo Allah ya faɗa lil musii salati ga wannan da ya muna na sallar sa yace idza sajatta idan kai sajada famakkin li sujudika to lalle wato ka ka famakkin wato ka dogara domin sujudar mana ka bada karfi akan gabbanka wanda aka ambata din nan guda bakwai shine famakkin li sujudika ka bayar da karfi domin sujudarka Abu Dawud da Imam Ahmad sun rawaito shi wa fi riwayatin a wata riwaya yace masa idza anta sajadta idan kai kai sajada fa amkanta wajhaka wa yadayka sannan ka karfafa ka karfafa fuskarka da hannayenka a ƙasa ko ka karfafa su a ƙasa hatta yatma'inna kullu azmin minka ila mawdi'i har kowane kashi daga jikinka wato ya natsu a wurinsa kowanne kashi daga jikinka ya natsu wato a wurin da aka dora shi wannan hadisin ya inganta shi ma imam ibn khuzaimah ya fitar da shi da sanadi hasan wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa la salata liman la yasibu anfuhu min al-ardi ma yusibu ma yusibu al-jabin babu sallah ga dukkan wanda hancinsa baya taba kasa kamar yadda goshinsa yake taba kasa yace babu sallah nan wanda ya dora goshinsa hancinsa bai taba kasa ba baya da sallah da rassin wannan hadisi yace babu sallah ga dukkan wanda ya do baya dora hancinsa kasa kamar yadda goshinsa yake taba kasa wannan hadisin Imam Darqutni ya rawaito shi da Imam Tabarani da Abu Nu'aym duk sun rawaito shi a hadisin waraka hadisi ne wanda yake shi ma ya inganta wa kana yumakkinu aidan rukubatayhi wa atraf qadmayhi kuma zalla ya kasance har wa yau yakan tabbatar da gwiwoyinsa da can ƙarshen yatsunsa a ƙasa wato ya damfara su ya danna su a ƙasa ya ɗora su a ƙasa shine at-tamkin ma'ana ya haukan su ya ɗora su a ƙasa ya dogara a kansu menene gwiwoyinsa da kuma ƙarshen kafafuwansa can baya kenan lamba ta hudu in ka kalla daga Imam al-Baihaqi ya rawaito shi da sanadi sahih da kuma Ibn Abi Shayba yace Imam al-Hakim ya inganta hadisin Imam zahabi ya yi muwafaqa da shi wa yastaqbilu bi suduri qadamayhi wa bi atraf asabihi al-qibla sannan kuma yana fuskantar al-qibla da kirjin kafafuwansa da kuma can karshen yatsunsa kirjin kafafuwa in mun kai karshen zamu sifata yanda za a gani nan kirjin kafafuwansa yakan dora su kasa sannan da kuma can karshen yatsunsa su ma sai su su sunkuyo haka su kalli alƙibla an gane lawali isu din kirjin kirjin ya taba tsaye haka yawwa haka ka gani yatsun sun juya sun kalli kibla sannan kirjin kafar shine nan kirji ya taba kasa biya can su gani sai ka juya wuri hudu yawwa ka gan kirjin kafafuwan ya taba kasa yatsun sun kallo an kibla daga can kasa sun ballako sun kalli al kibla kowa ya gani yawwa yatsun aha kirjin ya taba kasa yatsun su kalli al kibla to haka haka suke yawwa nuna musu yawwa to haka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi na'am yana da wurin ma ya bace yayi lamba ta biyar daga ƙasa yace Imam al-Bukhari da Abu Dawud sun rawaito shi wa ziyadatu libin rahuwiya ƙarin da aka samu wanda ya zo cikin bakan nan guda biyu ƙari ne da aka samu su daga ibn rahuwiya وروي ابن سعد ابن سعد يروي حديثا عن ابن عمر daga ibn umar yace annahu kana yuhibbu an yastaqbila kulli shay'in minhu al-qibla shi ibn umar yana son komai nashi ya kalli al-qibla idza salla idan yana salla hatta kana yastaqbilu bi ibhamihi al-qibla ko bi ibhamihi al-qibla har ma yana yana yana juyo yatsunsa manya su ma su kalli har wannan ibham kin kasan shi ba al-qibla yake kallo ba haka ko to amma shi ibn umar zai salla sai ya juyo shi haka shi ma ya kalli al-qibla har manyan yatsunsa baya son su kalli nan yayi haka ya dora kasan in haka shi wannan sai ya haka ya kalli wajen da ba alƙibla ba ibham dinsa to har shi sai ya jiyo shi haka shi ma ya sa ya kalli kibla an fahimta hatta hatta babban yatsan sa ibn umar so yake shi ma ya jiyo ya kalli alƙibla wannan kenan yace wa yarussu aqibaihi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hada guyu yana hada digadigansa idan yayi sajada hada su yake yi ba ware su yake yi hada su yake yi da juna sai sujuda ka hada ka hada a hada su ake yawa eh duga dugan hada su tare yawa biyu su hadu ba ware su ake haka ba a ware su haka daban a kafa daban waga daban a hada hada duga dugan ai ba a warewa hada su ake manzo sallallahu alaihi yana hada yana hada duga dugansa ya rusu aqibai imamu tahawi da ibnu huzaima sun ruwaito hadisin na'am yawa barakallahu fi wa yansibu rijlaihi sannan maza ya kasance yana kafa kafarsa kafa ta yake yi rijil kafa sai ka kafa an gani ta ma ta kafa ta yake tsaye yanda kai dazun nan kaga wagga a tsaye take kamar ka kafa dace haka yawa kaga a tsaye take haka kenan ya kafa ta yake haka ba kwance yake mata ba baya mata haka kuma baya mata haka irin yanda haka yawa ga haka kata kare yawa ba haka yake musu baya musu haka yawa kafa su yake ta ba a tsaye suke tashi yana ya kasance yana kafa su wa amara bihi kuma yayi umarni da haka wa kana yaftahu asabi'i sannan ya kasance yana ballako yatsunsa su kalli alqibla wanda dazumanin ya nuna wannan yayi lamba ta tara yace wanda ya rawaito hadisin Abu Dawud da Tirmidhi wa sahahu an-Nisa'i wa Ibn Majah yace wa yaftahu bil qa al-mu'jama ay yaghmizu mawadi al-mafasil minha yakan lankwaso wato wurin marabar yatsun wayansiha ila batin ardi ya kuma dora su a to kasa cikin su ya kalli kasa kamar yadda ya dora su an gane yadda ya dazu ne kawawan su jiyo su kalli kibla kirjin kasan ya taba kasa kenan kasan yatsun shine yake taba kasa suna kallon alkibla an gane yawwa yace fa hazihi sab'atu sab'atu a'da'in kana sallallahu alaihi wasallam alaiha to wa'annan sune gabobi guda bakwai wanda manzo Allah yake yin sajada akan su al-kaffani tafuka guda biyu wal rukbatani da kuma gwiwoyi guda biyu wal qadamani da tafukan kafafuwa guda biyu wal jabhati wal anf da kuma fuska da kuma hanci وقد جعل صلى الله عليه وسلم العدوين الآخرين كعضو واحد في السجود sai manzo Allah ya ya mayar da gabobi guda biyun nan na ƙarshe wato fuska da hanci ya mayar da su a cikin sujuda ya mayar da su kamar gaba guda ɗaya da hanci da goshi sai ya lissafa su kamar gaba guda ɗaya shi yace saba yace saba me yace saba a da'in da yace wato gabbai guda bakwai ashe ana nufin da hanci da goshi an mayar da su kamar gaba guda haisu qala a inda yake cewa umirtu an asjuda an umarce ni in yi sujuda wa fi riwayatin umirna an nasjuda an umarce mu mu yi sujuda ala sabai azam ala sabai azam ala sabai azumi an umarce mu mu yi sujuda akan wasu gabobi kasusuwa guda bakwai alal jabhati akan goshi wa ashara biyadihi ala anfi sai yayi nuni zuwa ga hancinsa da yatsansa bayan ya ambaci fuska sai kuma yatsansa ya nuna hanci kenan ya nuna da goshi da hanci duka mai duka matsayin gaba ɗaya suke na'am ya yi lamba kasa ya ce annahu damana damana ashara minane damana ashara ma'ana amara ka annahu ne kwaka ne ko ka annahu damana ashara kamar yana nufin kalmar ashara ma'anarta amara yayi umarni bi tashdidin ra falizalika adahu bi ala shi yasa wato ya masa ta'addi da ala duna ila wannan bai ta'addi da ila ba bai ce menene bai ce bai ce ala wa ashara bi yadihi ala anfi bai ce ila anfi kalmar ala din da ya ta'addi da ita bai ce ila ba to sai ya nuna wato ainihin ana nufin umarni wa ashara ana nufin wa amara yayi umarni cewa a ɗora goshi da hanci a ƙasa wal yadaini da tafukan hannuwa biyu wa fi lafazin alkaffaini a wani lafazi tafuka guda biyu wa rukubataini da gwiwoyi guda biyu wa atrafil qadamaini da kuma can ƙarshen kafafuwanka guda biyu haka an samu kasusuwa guda nawa kenan guda bakwai yace wala wala minina wala nakfutu wala nakfitu siyaba wa sha'r manzo sai sai ce kada mu kulle gashin mu mu tare gashi mu hana shi saukowa mu dora shi akan kafudu shine nakfutu gashin kan ka dora shi akan kafudunka dan su laraba suna da gashi da yawa ko suna barin shi tsawo in mutum zai sigara so mai da shi tsora sunan sa hauka hudunsa dan kar gashin ya zuba a ƙasa to sai manzo Allah yayi hani yace kada mu kwashe gashin mu dora su akan mu dora shi akan kafadun mu kar mu yi haka wasiyabi haka tufafinka shi ma kada ka kwashe su ka dora su akan kafudu ban ga wurin bane yawa na'am yayi lamba ta biyu ta ƙasa yace ai nadummuha wa nahmiha min al-intishar mu kwashi gashin mu hana gashin ya watsu a ƙasa yiridu jam'u thawb wa sha'r yana nufin wato haɗe gashi tufafi da kuma gashi biye ne da hannaye inda ruku'i wa sujud a lokacin da mutum zai yi ruku'i da sujuda yace qultu albani yace ni nace wa laysa hadha an-nahyu khassan bi halis salat wato wannan hanin ba wai a cikin sallah kadai bane ballo kaffa sha'rahu wa sawbahu qabla as-salah da a ce mutum zai ce to tunda zan fara sallah bari in kame gashi na in kulle in kame tufafi na in tattare su tun ban shiga sallah ba summa dakhala fiha kazalik sannan sai ya fara sallah a hakan to shamilahu nahyi wannan hanin dai ya hau kansa inda jamhurul ulama inda jamhurul ulama a wurin jamhurin ulama wato malamai na musulunci wa yu'ayyiduhu nahyu sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu wa huwa aqisu sha'ru abinda yake karfafa wannan zancen hani da manzo Allah yayi kar mutum yayi sallah yana mai kulle gashin sa a baya kar mutum ya kame gashin sai kulle baya saboda zai yi sallah kama ya ati kamar da zai zo nan gaba kadan wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa idza sajada al-abdu idan bawa yayi sajada sajada ma'ahu sab'atu a'zumin arabin wato wasu gabobi guda bakwai suke yin sajada suke yin sajada tare da shi yayi lamba kasa yace a'ada arab ana nufin a'ada gabobi jami'in irb bi kasratil hamza wa sukunin ra wato gabbai guda bakwai suke yin sujuda tare da mutum wajhuhu fuskarsa tare da hanci kenan wa kaffahu da tafukansa biyu wa rukbatahu da gwiwoyinsa biyu wa qadamahu da tafukan kafafuwansa guda biyu hadisin muslim ya rawaito shi da abu awana da ibn hibban wannan kenan saboda haka manzo Allah ya hana kenan mutum ya kulle gashi wa kana fi rajuli wa qala fi rajuli kuma ya faɗa game da wani mutum sallah da ya sallah wa ra'fahu maqusu alhali kansa gashinsa ya kame ya kulle shi baya da manzo Allah ya gani sai ya masa magana ko sai ya ce masa maqusu min wara'i gashinsa ya kulle shi a can baya ya kame shi ya tattare shi baya ya kulle da manzo Allah ya gani sai ya masa magana yace inna ma mislu haza mislu alladhi yusalli wa huwa maktufun misalin irin wannan kamar misalin da yake mutumin da yake yin sallah ne alhali hannayensa a daure mutumin da yake yin sallah hannayensa a daure baya kaga goshin ne ya taba kasa hannuwa ba su taba ba kaga ai su junan saboda suka ba ko mutumin da ya daure ya daure hannunsa baya sai ya daure goshinsa kasa hannuwan na baya su junan ta cika bata cika ba yace to shine misalin irin wanda zai yi sallah ya kame gashi sai ya kulle baya ya hana gashin ya sauka kasa domin shi kanka ya gashi idan ya zuba kasa shi ma yayi sujuda shi ma lada za a rubuta wa wannan gashi wannan ya shafi laraba masu gashi mu ina ina abin yake eh a to balantana gemu gashi an hana ma balle gemu ka kame shi ka kulle kuka ya shi ma gemu iya taɓa kasa ya yi sajada akwai lada yawa wa ƙara aidan sannan ya sake faɗa har wa yau manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce zalika kiflu shaitan wannan shine kasan shaitan ya'ani ma'aqad ma'aqad shaitan maq'ud shaitan wato mazaunin shaitan ya'ani maghraz zafrihi shine wurin da ka daure din a lokacin da ka daure gashin ka baya kai tukulluma ba ka daure goshin ka sai ka ya tsare ya samu sirdi ya zama mazaunin shaitan ka kame gashin ka kulle ya kai masa kai masa mai kulli nan baya to shi shaitan sannan zai hau ya dale a rai ya kasance wato rabon shaitan ne mazaunin shaitan ne wa kana la yaftarishi zura'ihi kuma zalla ya kasance baya shimfida damatsan hannunsa bal kana yarfa'uhuma anil ardi a yakan daga damatsan hannunsa daga ƙasa damtsan hannunsa baya taba tsintsiyar hannunsa ba ta taba ƙasa sai su gani iyan da kare yake su to ba haka ba haka haka ya taba hannun yawa to baya haka baya tsoro tsintsiyar hannun ta taba ƙasa sai dai ya daga su sama shine baya dora tsintsiyar hannunsa ta taba ƙasa shine zira'ai bal kana yarfa'u ma adal kan dago wato zira'in sa ne daga ƙasa ya dago shi sama wa yubaiduhu ma an jambai kuma yana nesantar da su wato daga daga hakarkarin sa hatta yabduwa baya hatta yabduwa baya da ibtaihi min wara'ihi har sai farin hamatarsa ya bayyana daga bayansa daga baya a hango farin hamatarsa saboda yana budewa bude mu gani Mm, ba shi da tahin ya rike kara bude hannayen ka ganin ka kawo su dai- haka, daidai kunnuwanka kara bude haka daidai kunnuwanka ko kuma su zo daidai ka hudunka e baya da su ka daidai ka bude su kan rabu da kai Mm. can baya kuna hango hamatar shi to kamar haka yake bude hannunsa an fahimta a ya isa haka mun gani yakan buɗe hannayensa haka har sai farin hamartarsa ya bayyana wa hatta law anna bahmatan har sai ya kasance inda akwai wata yar karamar akuya yar jaririyar akuya a ranar an tamurra ta hata yadaihi marar idan yar karamar akuya ta so ta bi tsakanin hannunsa za ta iya bi in ya buɗe hannun haka yar karamar akuya in ta biyo tana iya tana iya bi ta wurin ta wuce wato a kaddara da yar karamar akuya za ta zo to za ta iya bi ta wurin ta wuce an gane ta tsakankanin hannunsa da hamatarsa ta bi ta nan ta wuce yar yar jaririya akuya saboda mi saboda yanda yake bude hannun suka ce wa kana yubalighu fi zalika hatta qala ba'du sahaba mazalla ya kasance yana kai makura wajen bude hannun har sai da wasu daga cikin sahabbai suka ce in kunna lana'awi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance har ma muna tausaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mimma yujafi bi yadayhi an jambaihi irin yanda yake bude hannunsa ya raba su da da hakarkarinsa idan sajada idan yayi sujuda har tausaya masa muke irin yanda yake bude hannun sosai wa kana ya'muru bi zalika kuma ya kasance yana yin umarni da wannan fa yaqulu yana cewa idza sajadta idan kai sajada fa da kaffaika warfa marfaqaika idan kai sajada to ka dora tafukanka sannan ka dauke gwiwar hannunka kar ta taba kasa wa yaqulu kuma yana cewa i'tadilu fi sujudi ku daidaita a cikin sujudar ku wala yabsutu ahadukum zira'aihim bisati wa fi lafazin kama yabsutul kalbi kada ɗayan ku ya shimfida wato ainihin tsintsiyar hannunsa kamar yadda kare yake in bisati a wata ruwaya ko kuma kama yabsutul kalbi kamar yadda kare yake shimfida tsintsiyar hannunsa in ya kwanta to kar ku kar ku yi haka ku ɗauke gwiwoyin hannunku daga daga ƙasa wa fi lafazin akhar a wani lafazi na daban wa hadisin akhar da wani hadisi na daban yace wala yaftarishu ahadukum zira'aihi iftirashul kalb kar ɗayan ku ya shimfiɗa hannayensa kamar yadda kare yake shimfiɗa wato hannayensa zira'o'in hannunsa wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa la tabsutu zira'aika kada ka shimfiɗa wato damatsan hannuwanka tsintsiyar hannunka bastu sab'i kamar yadda namun daji suke yi kamar irin kuraye da sauransu wadda'im ala rahataika manzo Allah yake ka dogara akan tafukanka ka dogara ka bai da karfi kenan akan su wato jafi an dab'aika sannan ka nesantar da hannayen naka daga daga wato ka jefan ka nesantar da damatsan hannayenka daga jikinka wato jafi an dab'aika domin kalmar dab'aini yana nufin wato nan damtsan mutum shine nan addaba nan damatsan mutum to kai nesa da shi daga jikin daga jikin hakarkarinka fa innaka idza fa'alta zalika yace domin kai idan ka aikata haka sajada kullu udwin minka ma'aka to kowace gaba daga jikinka za ta yi sajada tare da kai idan har kai yanda aka nuna din nan to kowace ta gaba ta jikinka ita ma za ta hau kasa ba wani wayonin ya zo mu dan tsora shi aka kawai kowanne in dai har kai yanda aka ce to za ka ga kowace gaban ka ta kama kasa goshinka ya kama kasa hannayenka sun kama kasa gwiwoyinka ya kama kasa tafukanka sun kama kasa ba wanda zai zamo da za a zo a ɗauke wani daga cikinsu za ka ji ka abin nan don kowane ya kama ƙasa ba wai hannuwanka ne suke tallabe da kai ba ko goshinka kaɗai ko gwiwoyinka a duka waɗannan tafukan guda bakwai ne suke ɗauke da kai an fahimta kenan wannan shine siffar yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake yin sujuda bari mu kai ƙarshen wannan babin yace wujubu na fi sujud wajibcin natsuwa a cikin sujuda wa kana ya'muru bi itmamir ruku'i was sujud ko manzo Allah ya kasance yana yin umarni cewa a cika ruku'i da sujuda wa yadribu liman la yaf'alu dhalika masalul ja'i sannan yana buga misali ga wanda baya aikata hakan kamar mutumin da yake jin yunwa ne ya akulu tamrata wa tamrataini a bashi da bino ɗaya ya ci ko da bino guda biyu la taghniyani anhu shay'an wanda ba za su wadatar da shi daga komai ba na yunwa da yake ji to haka misalin wanda zai yi zai yi sujuda ko yayi ruku'i ba tare da ya natsu a ciki ba ba tare da ya cika su yadda ya kamata ba kenan sallan shi tana da gaira kamar kai ne kana jin yunwa an baka da bino ɗaya me zai ce maka wa kana yaqulu fihi kuma zalla ya kasance yana cewa a cikin wannan yana cewa game da wannan ga mutanen da ba sa cika sujuda ko rukuni yace innahu min aswa'in nasi sarqa wanda yake yin wannan shine mafi munin sata a cikin sallar wato cikin masu sata shine wanda yafi kowa muni na sata domin shine wanda yake sace sallar yake sace ladan sallar wa kana yahkum bi butlan salati man la yuqima sulbuhu fi ruku'i was sujud ko manzo Allah ya kasance yana zartar da hukuncin rushewar sallar dukkan mutumin da baya miƙar da gadan bayansa a cikin ruku'i da kuma sujuda duk wanda baya miƙar da gadan bayansa sai ya dunkule kaman bushiya a cikin sujuda to manzo Allah sallallahu ya hukunta sallan sabatacciya ce kama sabaqa tafsiluhu fi ruku'i kamar yadda tafsirin wannan filla filla ya gabata a cikin ruku'i wa amara al-musi wa amara al-musi a salatihi kuma yayi umarni ga wanda ya muna na sallarsa bil itminnani fi sujud cewa yayi natsuwa ya natsu ya rika yin ya rika samun natsuwa a cikin sujuda in yayi sujudan ya tsaya ya natsu ba da ya dora goshin ba ya dauki kamar ya dora akan garwashi a ya tsaya ya natsu har ma ya faɗi wasu zikiruwa da za su zo nan gaba in mun zo da shi na gaba da zamu karanta sai kasance ya natsu a cikin sujurar kama ta kaddama fi awwalil bab kamar yadda ya gabata a farkon babin kaga wannan ya nuna siffar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yin ainihin sujuda kenan idan za mu kwatanta za mu sake saka kwatanta yadda yake yi bayan mun gama karatun da abin da baya yi manzo sallallahu alaihi wasallam na farko idan ya zo sujuda in ya taho hannaye suke rugowa sannan gwiwa sannan goshi an gane sannan idan ya ɗora goshin da goshin da hancin da tafukan yakan buɗe su haka ko su daidai doka faɗinsa haka ko kuma su zo daidai kunnuwansa haka an gane ko kunnuwa ko kuma kafaɗu duk yana yawan kuma yakan buɗe su sosai ta yadda ko da ɗan akuya zai biyo nan zai iya wucewa tsakanin su yakan bude su sannan can wajen kafafuwansa kamar yadda ɗazu lawali ya nuna haɗa su yake haka da juna sannan su dubi alƙibla su ma hannayen haka su ma su dubi alƙibla sannan gwiwoyinsa haka ba a son su yi haka kuma ba a son su yi gaba haka su tsaya tsaye nan kin sai tashi tsaye sai an gane da mutum zai yi rukudi haka kaga yayi baya gwiwoyin sun haka yayi baya kuma yayi yayi tozan bushiya haka da mutum kuma zai yi haka yayi gaba ko yawa yayi gaba to bai yi ba sai dai ya tsaya haka wannan ya tashi saiti tsaye hannayen sun bude kenan kowanne ya kama kasa kowanne daga cikinsa kuma wannan sai ya hada su ya hada su haka ba wai bude su ake ba hada su yake sai goshin ya kama kasa yanzu akan kowace gaba yake yana kan gwiwoyinsa yana kan goshinsa yana kan hannunsa to a irin wannan sai ka dade cikin sujura baka gaji ba an gane saboda kawa wajen gaba bakwai take dauke da kai zaka iya dadewa cikin sujurar kai ta zikiruruwa kai sai baka gaji ba amma iya zan ka ba da ƙarfi a kan goshinka sai goshin ya gaji tunda duk nauyinka ya hau kanshi in ko ka ba da ƙarfi a kan hannuwanka kaɗai sai hannuwan sai saurin gajiya tunda ƙarfin ka duk yana kan hannunka haka gwiwoyinka amma in ka hau duka waɗannan gaɓoɓi guda bakwai ka dogara a kansu to sai ka daɗe cikin sujudan ka ba tare da ka gaji sannan kuma kowace ta gaba ta jikinka ita ma za ta yi sujuda idan har ka yi haka wannan shi ne sifar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yin sujuda da fatan abin muka karanta ya zamo daidai Allah ba mu lada da kure Allah ya gafarta mana yau ina bani da nishadin karatun ne ina ina fama da mura subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
zai yi gwargwaron yadda ya samu iko